Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط حاله حق قدره ومقداره العظيم ورحمة الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المادري وانفع به بنظرة ذاتي لنا بالزهد آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da shi kadai da haifa ba ba a haife shi ba ko da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka ta'ala zai jalala duka a halara ta maulanmu Sheikh Salahuddin ya ji zaman lawo kawo wanda zawon ba Allah khairan muna miƙa gaisuwa da harshen dukkan yan uwa baki ɗaya da kuma masoya da suke zaune a cikin wannan halara mai girma muna gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا ربي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا والعود مهوت ديما المصطفى عماد أسوى عن العبد والعباد ذرا وإلى غيرنا تدعو المصائب إن أتى علينا وينزلنا ويسكنون اليمين وذكره عن القتل والإسرار في الدار وحبيب لا إله اسم أجمع ثانيه ولندي على سمين الأخ ولملا وأنت العبد لله دائما بادلا عليك لا تلاهنا وعبدي بالمختار مقدس دائما لديني ودنياي أبكينا بسم الله الرحمن الرحيم
ولم إبراهيم رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
mayu
sai radiyallahu anhu yace ka shafi ya rasulullahi akwa
dukkan miyagun ɗabi'u anil abdi daga barin wannan bawa abdul zaki wal abadi ba shi kadai ba har masoyan sama manzala ya shafe miyagun ɗabi'u ga barin sauran baki ɗayan su in dai masoyina ne kai to ba za a taɓa ganin ka da mummunar ɗabi'a ba wala garwa sai ce babu mamaki imanin abin da yasa babu mamaki ba da ruwa bane ba da soso bane ba da wani abu aka goge ba bimahin da sunan annabi mai suna mahi aka shafe miyagun ayyuka ga wannan bawa da masoyansa mustafa zabin Allah Allah Muhammadu Allah ya shafe miyagun ayyukanmu ya shafe miyagun ayyuka da miyagun ɗabi'u na masoyanmu kuma ya zaɓe mu saboda mahi Mustapha miyagun ɗabi'u waɗanda aka shafe aka raba mu da su shine girman kai da jin kai da alfahari da takama da riƙo da ha'inci da gaba da kwaɗayi da guri da hassada da ƙosawa da raki da wulakanci da istizai da gurin abin da Allah ya ba wani da ɗaga hanci da kaifin fushi da wawanci da sakarci da tashin hankali da musu da jayayya da zalunci da rashin kunya da ɗagawa da gafana da rafkana da jayayya da kaddara Allah da gulma da yanko ƙarya da ƙage da annamimanci da juyar da gaskiya ƙirƙiri ana ji ana gani a juyar da gaskiya a mai da gaskiya ƙarya a mai da ƙarya gaskiya da mummunan zato da ƙaurace mutanen kirki da zargi da gadara da ha'inci da fajirci da dariyar mugunta duk an raba mu da wannan mu ba ruwan mu da waɗannan shi ne aswa miyagun ɗabi'u to mahauta bimahin mustafa Allah ta shafe waɗannan miyagun halaye da barin wannan bawa abdul zati da kuma almajiransa ba da komai sai wannan ba ta yi ne da annabi mai suna mahi mustafa
ahmada ahmada mafi godiyar halitta dama ita faida ai shehu ya riga ya gaya mana a cikin kashifin albab sahi na tis'in shehu yake kultu والانتباه في ظهور هذه الفائدة في هذا الزمان الفاسد بغض الإيمان في قلوب الناس وكثرة الفرق الضالة والمضلة وهذه الأمة أمة مرهومة فأفيدت إليهم المعارف والحقائق كي يرجعوا لأصل فكرة الإيمان فافهم وقال في ذلك الشيخ الأكبر سيد المختار الكنتي في الكوكب الوقاد ما نصه قال إمام الهرمين لما صارت وزارة الدالة وكثرت كان من حزب الله بهذه الأمة المحمدية صيانة عقولهم في التوحيد عن اكتفائهم بالتقليد فحقق الإرفان في أسرارهم بجميل التعيين وليس الهبد كل الهبد أن يحفظ العبد من نفسه من البلاء وإنما الهبد كل الهبد أن يحفظ قلبه من الأهواء sai ya ce kun san ma'anan faida kun san dalilin da yasa Allah ya kawo karshen zamani muka ce a yace dalili hikimar bayyana faida a cikin wannan lalataccen zamani imani ne ya rauni a zukatan bayi sannan ƙungiyoyi na ƙasa na ƙarya sun yawa suna ta yaudarar mutane suna kiransu da sunan addini amma ƙarya ya ce to wa hazihi ummatu ummatun marhumatu wannan al'umma al'umma ce da Allah yake jin ɗanta fa uhidat ilayhim al-ma'arif wal haqa'iq sai Allah ya kwararo musu ilimin ma'arifa da na hakika shi kadai ne zai kubutar da su duk mutumin da zai da ilimin marifa zai da ilimin hakikati to zamanin zai yau gare shi kuma ƙungiyoyin ƙarya za su tashi dole sai faida ta zo idan faila ta zo sai ke ruwan saman ilimin ma'arifa da ilimin hakikata cikin zuciyarka daga nan da kaga ƙarya ta san ƙarya ne da kaga gaskiya ta san gaskiya ne dan ne yace kai yarji'u li asli fitratul imani domin mutane su koma fitra ainihin asalin imanin da aka halitta su da shi fafham yace ka gane wannan sannan sai kul akbar sai bin mukar kunti ya hudu cikin littafin da kaukabul waqad abin da yake yace imamul haramain ya hudu ya ce lokacin da kungiyoyi fatattu suka yawa suka yaɗu a duniya sai ya kasance daga kiyayewar Allah da wannan al'umma ta annabi Muhammadu sai Allah ya kiyaye hankulansu a cikin tauhidi ya raba su da ratayuwa da jin mutum ne ya kaɗe ta Allah amma a zuciyarsa bai ta ba in ka daga nan zai haka malamin mu yake malamin mu ne yake Allah ne ne wai shi bai gane ta a ya ji labari sai da ka an ce Allah ne to a ina yake wasu sun ce yana sama wasu kuma sun ce yana ko ina wasu sun ce ya zauna kai al'arshi in dare yana sakkuwa samun asuba sai koma to kaga ba yaqini tsakanin bawa da Allah to sai Allah tabaraka ta'ala sai in kawo saila karshen zamani saboda ta kafa tauhidi mutum ya san Allah ba ko kwanto ba shakka to shine ta haqqaqal irfan fi asrari sai Allah ya tabbatar da sanin a cikin zuciyoyinsu bi dalilin tarihi da kyakkyawan karfafawa yace ba kiyayewa bane kowane irin kiyayewa Allah ya kiyaye bawa daga bala'i dan kaga ba ka wato ba ba kiyaye ba ba wai kiyayewar Allah bane kaga kullum kana cin abinci mai kyau a gidanka abinci baya yankewa aljihunka baya rabuwa da kuɗi a mutuncin ka kullum mutane suna ganin kimarka ka samu muhalli ka samu duk ba wannan bane sai ya ce ainihin kiyayewar Allah Allah ya kiyaye zuciyarka daga bin son zuciya ko mun talauci ka in dai har kana bin Allah to Allah ya kiyaye ka amma duk wadata ta in har ba za ta iya bin gaskiya ba za ta daure wa ƙarya gindi to mutum banza ne kai saboda ka shine ke kiyayewa ta gaskiya Allah ya kiyaye ka daga bin son zuciya kashful albab
المصائب
sai ya ce musulmin zamani baki daya sanhu suna tafiya ila gairina ya zuwa waɗanda ba mu da makiyan mu kenan tun musulmin zamani da ka sani wurin makiyan mu suke zuwa inna da alaina kuma ba haka kawai ba in a ba na sai in sun yi zalunci a kanmu duk sanda suka zalunce ni to sai Allah ya tattaro musulmin zamani sai jefa gidajen addubi yace cututtuka wal balwa da bala'o'i wa yanhu ma'ahu
yanhu yana tafiya na hawa wurin wanda suke so ne ba da so in baka taba mu ba baka taba harkan mu ba to tsakaninka da bala'i sun yi hannun riga amma idan kana so ku ɗaura aure tsakaninka da cuta da bala'i da tashin hankali to ka cuce mu in ji so yadda dukkan matuhin zamani suna tafiya ila gairina in a ba alaina almasa'ibu dukkan masihu na zamani to suna ta san mahalarar wanda izalice ne addurru wal balwa yanhu na hawahu da bala'o'i da cututtuka suna tafiya gidan wanda ya zalunce mu wanda ya cuce mu hubbul amini ko yace soyayyar amintaccen Allah wa zikruhu da kuma ambatansa yazduluna mu shi ke shagaltar da mu mu ba abin da ya dame mu da mai zamani ke ciki mai ake ciki ana samun kuɗi ba a samun kuɗi gwamnati ta yi budget ba ta budget ba wane ne ya mutu wane ne ba abin da ya dame mu banda aminin layi mu annabi Muhammadu ne kai a gaban mu sai da kai shi yasa mu ko ana cikin bala'i mu ba ma sani sai dai mu zara ta faɗa a rediyo sai ta yi bala'i an yi kaza yi kaza yi kaza mu manzo Allah ya ishe mu ya wadace mu sai tijani ya ishe mu ya wadace mu sai ibrahim ya ishe mu ya wadace mu in bala'i ya taso a zamanin mu ba ma san sai dai mu dinga jin labari a ce a jarida an buga ko ana faɗa a rediyo ko kuma mu yan an zauna dandali mu gana labari mu ba ma sanin me yake faruwa sai da hankalin mu a kwance muna samun abincin ruhi idan ruhi ya samu abinci to yana mantar da jiki ma inda shi ba yana mantar da jiki inda shi ba idan aljihun zuciya ya cika da Allah yana mantar da aljihun riga in bai cika ba saboda ka man wajada Allah wajada kullu shay to shi ne shi warda Allah ne ce wai guluna hubbul amin ni soyayyar amintaccen Allah tana shagaltar da ni an rikace daga labarin makiyin ne a ce makiyin ya ce kaza ko makiyin ya yi kaza ko makiyin ya tanadi kaza yace ya shi gina hubbul amin mu muna ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna san muna ta ganin ne ya kuke yin sabu wa musan da shi ba wallahi shirahu da kuma irin asararan mutanen nan masu zaman dandali waɗanda ba su da aiki ko gulma duk abin da za su yi ba su sani sun gano wannan cewa kuma kakka dauka wai a baɗi ne kawai har a zahirin ma bai su sani zahirin mu da baɗinin mu da asararai da makiya al'amarin su baya damun mu wai su gudu na hubbul ali a wani baiti yana cewa idan ka galibin makari wa zuri inna min dhikri habibillah tugulu kaza da har idan makiyan mu suka shagaltu da makirci da kage da shobar zur to mu za ka same mu gaban manzo Allah muna tayyaye yanzu ana amsa su suna can suna zagin mu mu muna nan muna yaban manzo Allah حبيب إله العرش مازال شيني مسوي أبنجد العرش مجمع شعانه شيني متتر انتظر من الله وتذكاره هذا عم بتم من الله وتولى الديوان اللي يجبنا كرن تاوى ni a wuri ne allazzu min alhalwa ya fi daɗi da duk wani abu mai zaki yaban manzo Allah duk wani abinci da ka sai ba wai irin a ce lemun kalma ko na gwangwani a ana maganar zikirori da abubuwa na karanta karanta wanda ruhi ke ɗanɗana wa ki daɗi to ki duk abin da ka san ana karantawa wallahi ni ya dan manzo Allah ya fi min daɗi a kai walilla wai dan ne ba zan faɗa haka ba wa antal abdullahi bayan kai ne abdullahi ya rasulullahi dan ne ba zan ce ya balka ku komai daɗi ba bayan kai ne abdullahi sayyidan lisadati hadha al-khalq a wurin Allah sai bawa ne amma a wurin shugabannin halitta sai shahidi ne sai abdu ne a wurin Allah amma musada ta hadal khalqi an ta shahidi sai bawan Allah ne amma shugaban shugabannin halitta haqqan wallahi tallahi wala dawa ba dawa nake ba ka tsaya ka fara hankalinka za ka gane haka ma'anan haqqan wallahi tallahi wala da'awa ba kan dan nake manzo Allah ba haka yake dama a bawu in ba ka san shi ba bari in gaya ma labarin sa ilahu ubangiji ne dubin suna wahidun makaɗaici wanda zai da abokin tarayya mutafaddilun ne hihi ta tsakanin bayi ilkar rusul faddalla ba ba ala ba'du karimun mai karanci a bawu ma'anar karimu wanda kana kwanta sai ba ka kudbaniya karimun kenan wani kuma yana tsera sallah sai Allah ya zo da takawa sai mana a rubuta tsiya a gobe kuma yana ta sujjana yana ta sallah sai ko kana bacci amma ta zama kudi eh in ba ta nuna ba zai wani sai shi shi ne sai ku tona jiji da tsakanin bayi kare ne habahu habahu shi ya ba manzo Allah abinda nake faɗa a diwani ba ni nake tsagawa ba Allah ne ya ba shi mudrikun duk wani kuɗi ko kuma duk wani farji ko jami'i ko gauki ko annabi ko manzo ko ɗaya daga cikin ulul azumi sai ko annabi ibrahim ne shi me rufa falam yudrik lahu da'awa ba zai iya rufa fagen da annabi ya tsaya ba ko wani fa minhu daga manzo Allah ne tawalul kulli kautar kowa da annabawa da waliyai da mu'minai da siddiqai da shahidai da salihai har arnan ma har munkirat kuma duka daga annabi ne duk munkirin da ka ji yazo ya zauna yana zanta annabi yana renawa yana faɗin abubuwan da ita dama numfashin ma daga halara muhammadiya yake zuwa ba kalmomin da yake jifar annabin da su kyauta ake ba shi shi ne miskini da sani ba sai annabi ya taimake da kalmomin sannan yake haɗawa yi wa wannan zage-zagen da yi wal kullu sai da annabawa da waliyai da manzanni da mala'iku da kowa da kowa fa minhu duka daga manzo Allah aka halitta da'iman har abada kuma daga annaba ake yi wa qad taraku hakika da manzanni da mala'iku da annabawa da kudubai da afradi da jami'ai da agawasi da siddiqai da shahidai da salihai hakika sun bar sun ma'aikin Allah min ba'di za barahu rahwa min ba'di za bayan wannan san da suka dinga yi sun bar sun su rahawa wato hal kamar ba ta da koyo mala'iku sun sauka a tekun su sun sha manzanni sun sauka sun sha annabawa sun sha agawasai sun sha afradu sun sha kudubai sun sha siddiƙai turundai salihai muminai musulmi sai har ma maguzawa da arna duk sun sha abin da suka zafi wuce amma kamar ka tsoma allura ka cire ko kun bai san ana yi ba kowa a teku yake sha amma maza na ko jirgin ce shi ne rahawa yana nan ba kamar ba ta komai ba عليه صلاة الله سوتت صلاة الله ثبت جريس ما هل عاشق متكر من دوجن سو ياي من تاشي إلى طيبة المختار لا تنا مدينة المنورة سيما لم تألم يسونا مختار من لا له شغوى وان تبيد أبوكم خارية تتروني بيد وان يسمى عليه صلاة الله صلاة الله ثبت جريسي ثم سلامه أنه أمنتم الله تبت جريسي مع الآل تارد آلا ينسى من نالوا وطن بسك سامو الداية القصوى مقامي مدعو كسا جي قال بركسا مدى القدر وتولي صلاة با كما صليت على إبراهيم وكو كما صليت على موسى كو على إيساوى آه مدى القدر متقر قدر الذي والمقدار لمقدار الذي من خير مرسل لغفير منزلي محمد أبو يبو سما دكسا الماهي من شاهد القطع دكامرتي دكاليا بزالي الذي ركب القصوى عندك هوا وتتحقوا نزول القصوى وهبيا يا الله كباني بالمقدار لن الفرما الذي نزول مقداري hakkarsu duk abin da na zaɓa dini da addini na wajen ya ko a duniya nake ina son kaza daiman har abada Allah ban abu ala waqti ma ahwa kuma tattama ni kasa da yadda nake so yadda nake so kaza ka bani sai ka kace ganin sai da kike tafiya daidai haka kuma yan faina kike tafiya daidai saboda ya ce ala waqti ma ahwa kun ji da yadda nake so Allahumma ijal ikhtiyarka fi ikhtiyarina da zaɓin shehu da na Allah tudu ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka zumbara baki ko ka yi murmushi wannan duk damuwar ka ne shi ya faɗa da abin da kake so yana so Allah ne ke Allah shehu zai nufin abin da ba Allah ba ne ke ne shi yasa kaga lamarin sai yana tafiya daidai ba wani matsala wala isala ba rikici to wannan bala'i da zai yi magana cewa a cikin farkon harafin nan da zai ya kawo radiyallahu ta'ala anhu za mu karanta wata wasiƙa a cikin jawahir rasail dan a sani cewa wato cewa ya yi maganar cewa ila gairi la tadhul masa'ibu in ada alaina ghayruhu lahu ad-durr wal balwa kana cewa to da yake yayi addu'a ya ce wai wanda ya taba su ko wanda ya zalunce su eh wai da da da cututtuka da bala'o'i su afka masa to ba ga wani ba ba dan sai na bane amma kullun talauci kamar ya kazo shi ko kaza kaza to bari mu magana ta ji me ake cewa bala'i eh ba wai talauci ko wannan kaza ko kaza ko kaza ba shi ake nufi dan kaga ga yan faila da ga gunta ka dauka ko ko ba ba sai ba ba wannan ake magana ba ko to wasiƙa tana nan شاهي نسبة عنده بي كل جواهر الرسائل شاهي نسبة عنده بي الآن دوم جواهر الرسائل ذا جن ظام كرن هذا صور مجيد أبوه فصل مولانا شعب الفتي رضي الله تعالى عنه يقول فصلي كيلا الرسالة التاسعة والعشرون من الوصايا yake wasiƙa ta ashirin da tara daga cikin wasiyu da maulan mu Ibrahim yake mana بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله لرحمة لجن أي صلى الله على سيدنا محمد الفاتي الخاتم صلاة الله تبت بذسو قبلنا annai Muhammadu mabuɗi su kamaki wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim da alayansa gwargwadon kadarinsa da miqdarinsa mai girma fa min madinati kaula wannan wasiƙar daga birnin kaula ta taho Najeriya ashir ana alfin wa talatin wa sama'a wa samaniyatin wa khamsin wato a ƙarshen shekara ta dubu da ɗari uku da hamsin da takwas bayan hijira ila ka fatil ahbari ba mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku nake magana da su ba ni shehin kowa ne kawai mana ba magana ainihin mu almajiran wane ne shi sai ibrahim da kai da malamin ka duk almajiransa ne sai da ta ila ka fatil ahbar zuwa dukkan masoyanmu da kowa nake magana وشهلن مريدان لك أفعل الله وإياهم في الدارين ألا يأمتان الدمودة في دنيا دلائرة الحمد لله وكفى بوديا ديبوتين تبتك الله كما بو الله يا إسان من ذا إيسا أتنكم والسلام على عباده الذين اكتفى أمنت تبت بسبائي فوتن بإضافة وعلى آله وأصحابه أهل الوفا والصفا da alayensa da sahabbansa ma'abuta suka alkawari da ƙarfi wa ba'd bayan basmala da hamdala da salati da godiya ga Allah inna awqatul abdi ka sani cewa lokutan bawa kama ta qarrara an shaykh arba'atun kamar yadda ita tabbata daga shaykh gani lokutan bawa hudu ne dama kuma halarorin namu hudu ne ko ba haka bane an awwalu al-akhir az-zahir al-batin in ta yi tarbiyya sai da fassara sauran kuma wannan ya rufe naka eh a qur'ani da abin da yazo kenan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin to lokutan bawan ma guda hudu ne sai sa a ruhul adab yace wa haris alal awqat ayyuhum sai ka je wurin sai ka ga ma lokutan da ake so ka faɗi a kan ka ga ma masu lokutan su hudu ne waqtu da'atin lokacin farko lokacin da'ar Allah duk bawan da ka sani yana da lokuta hudu ne in ma ka tsinci kanka cikin ɗa'a aw masiyatin ko kuma ka tsinci kanka dumudu cikin safan Allah aw ni'matin ko kuma ka tsinci kanka cikin wadata aljihu ka ya cika da kuɗi miya ta yi jaga nama zuku zuku aw bala'i ko kuma ka tsinci kanka cikin bala'i ba wurin kwana an baka lokaci ba abinci an kori yara kuɗin makaranta ba harka dole ne kowane bawa a cikin wannan lokutan hudu in ma ka samu ka ganka kana ta sallah kana ta yikiri kana ta salati kana karatun qur'ani kana ta muraqaba kana muhasaba kana tafakkuri in ma kuma ta rana ka ganka cikin sabo in dai ba mala'ika ba ne sai ba annabi ba wallahi sai ka samu kanka cikin wannan lokaci sai dai ka yaudar kanka kai dole ne wata rana kana cikin biyayya wata rana kana cikin sabon Allah sai dai idan kai na Allah ne za ka ga biyayya ta mu saƙon yawa amma dole a samu saƙon ko ɗan yaya ko kuma ka samu kanka cikin wadata kuma duk wadata ta ko ta sai ka samu kanka cikin ƙunci ko a ce ɗan ta mutu ko matar ta samu ko kuma a ce rashin lafiya ko a ce tirololi sun yi hatsari ko kuma kamfanin ta kama da wuta ai dole ne ai fa'adawuha sai ku to almajiran mu bari mu koya muku idan kun tsinci kanku cikin wannan lokutan ga irin ladabin da ya kamata ku yi wa Allah fudil minnati in kun samu kanku cikin ni'ima wato in kun samu kanku cikin da'a kuna ta salla kuna ta ibada kuna ta zikiri kuna salati kuna karatun qur'ani kar ku rena kowa kar ku zagi kowa kar ku wa'azi ku tsoki kowa ku duba shuhudul minnati da ku da ilimin naku da ibadar duk halitta ne Allah ya ba ku ai ba Allah bane wannan ilimi Allah daban ilimin ka daban ko da in ka dogara da ilimi ka dogara da abin da ba Allah ba kuma ya ji mana la tarkanu ila shay'in dunana fa innahu wabalun alayk wa qatilun lak kar ka kuskura ka dogara da wani abu ba mu ba zai halaka ka kuma zai kashe ka abu ko ilimi ne ka dogara da shi ba mu ba ilimin zai zama ajalin haka kuɗi ko ma'arifa ce ta dogara da ita ai ba Allah ba ai Allah daban ma'arifa daban shari'a daban shari'a daban haqiqa daban Allahu daban sai ta zama Abdullahi ko eh jibar hawa fa da bu jibar hawa Abdullahi wa taubat to sannan kuma idan ka samu kanka cikin safan Allah ba a so kuma ka zo ka zauna ka dinga ba da labari abin da ya kamata kai ka ce astaghfirullah eh Allah na tuba eh, na saba ka hana da shi na aikata amma astaghfirullah Allah na tuba ahiri wa shukri sannan idan ka tsinci kanka cikin ni'ima aljihun ta ya cika ta samu wadata ga farin jini ga jama'a to abin da ake so ba girman kai za ka yi ba ka gode wa Allah akwai wanda ya cika abubuwan da ka samu ni'imar amma shi bai samu irin abin da ka samu suna ka gode wa Allah wa sabri sannan idan ka tsinci kanka cikin bala'i kaskanci ya yi yawa talauci ya yi yawa masihohi yawa to ka yi haƙuri wa hadha alwaqt wannan lokaci tadalla alhaqqu fihi wato lokaci ne da ubangiji ke ta gajiya ciki ba karka dauka wai in ka tsinci kanka cikin ibada karka dauka wai ibada Allah ne ibada karka kalli ibadar kalla Allah in sabon ya zuwa kake kalli sabon kalla Allah eh idan ni'imar ta zo kake kalli ni'imar kalla Allah sannan idan bala'i ko talauci ya zo kake kalli talauci kalla Allah sai daga talauci ya zo ya kama gaban sa kuma sani kana ta koshi kuma cikin talauci ga masu kuɗi sai suna ta kuka wajen ba a tafi kuɗi ba sai ko ba kuɗi amma tana ta ƙoshi kuma bima yara kullu aqilin da abin da duk wani mai hankali ke gani annahu ta'ala arada ta'arrufi li fawat ahbadihi wato abin da sai ga Allah yana yin tajalli cikin lokutan nan hudu Allah yana so ya banta tun bayan sa kan shi yasa wani lokaci sai ga kana ta biyayya wata ran sai ga sabo wai dan ka gane shi da ba za ka ba sai ya sa ka zama kamar mala'ika kai ta ibada kai ba sabo to amma in kaga kan mala ba za ka gane shi ba kana cikin ibada sai je wani sabo kuma kana cikin sabo kuma sai je wani da'a kana cikin talauci sai je wani wadata kana cikin wadata sai je wani talauci kana cikin lafiya sai kawo rashin lafiya kana cikin rashin lafiya sai kawo lafiya kana cikin buwaya sai kawo kaskanci kana cikin kaskanci sai kawo girma kuwa wai duk ban ka gane shi kar ka kalli ko ɗaya daga cikin waɗannan duka tasarabin bidiyatin ne kawai بمظهر القهر والمهنة wato yana bayyana maka da tajalli ne na kahariya da kuma jarabawa ولا تخلو مهنته عن منحته da ainihin mihna da minha ba sa rabuwa ma'anin mihna bala'i minha baiwa ka kode shi dan ka gane Allah ولا قهره عن لطفه haka kuma kahariyar Allah ba ta rabuwa da lutufin Allah
ودافت ودافت الإيمان masu raunin imani wal uquli masu raunin hankali zalu wato sun sun sun hankalin su ya kushe وغفلوا عن الله sun gafala ba su gane Allah cikin lokutan nan guda hudu وأكثر الشكوى sai su ta kai kuka wallahi talauci ya yi yawa wallahi bala'o'i ya yi yawa sabon Allah ya yi yawa mutane duk sun halaka mu kare ne na Allah in kare kare kajiwa wai su kare ne na Allah da Allah zai tona asirin su kwaya daya da iyalan su sai sun gudu gidan iyayen amma ka ji wai kowa ya halaka su kare ne na Allah ana tawa zuwa na zagin mutane wai su kare ne mutane shi ne kai wace ba haka abin yake
والإفراد عن ال- على الله تعالى kuma suna yin tayi suna kufurwa Allah Allah yana yin hukunci suna jayayya da shi وسب الدار kuma suna zagin zamani yau ce kai wannan zamani ya lalace wannan zamani kuma bayan Allah shi ne zamani haka suna zagin Allah ce shi yake ba kyau zagin zagin zamani zamani bai lalace ba sai dai ɗan zamanin su lalace amma zamani yana nan daram wa zamani fi makani wa makani fi zamani eh wala ha
ووالله ثم والله yau ce na rantse ta Allah na ƙara rantsewa da Allah ما رأينا أشر أشر أشر ما رأى من قبلنا wallahi ba mu ga ushirin ushirin abin da waɗanda suka wuce kamun mu suka gani ba na bala'i
من البلايا na daga bala'o'i من زمن النبوة in daga zamanin annabta إلى قريب من زمننا har yă zuwa kusa kusa da zamanin mu sahabbai tabi'ai har zuwa zamanin nan sai tijani irin bala'o'in da suka gani mu ba mu gani ba ونسأله تعالى دوام العافية والإنسان muna roƙon Allah idan waman mana da lafiya da ihsani وليس البلاء من ال... من الهوان من الهوان العبد على الله نعم من هوان العبد على الله yau wato ka ji abin da ya samu ka dauko jawahir rasail shehu ya ce ba bala'i ba ne dan ka ga bawa a wulakance da ya gajiyar riga ko ya shigo jama'a yana tsani ko yana tafiya da silivers ko ya rasa takalmin sawa ko kuma ya ga jahili ne zai da ilimi ko kuma ya ga shi dai irin yana karatu karatu ko kuma ce ma ya rubuta sunan sa bai iya ba ko kuma ya ji kaskanci ko da duk inda ya ji an rena shi ko ya ce ba ba wulakanci bane ba ba bala'i bane dan ka ga mutum a wulakanci a wurin mutane to baya nuna maka cewa a wurin Allah ma haka ne dan mutane sun wulakanta bawa bai nuna maka cewa a wurin Allah ma wulakantacce bane
ma yazunnul jahlatu wal awam kamar yadda jahilai da amma wanda ba su yi askaru su yi tarbiyya ba suke zato su suna zato cewa idan suka girma mata to a wurin Allah ma wai haka kake in zai kaskanta kai a wurin Allah ma haka kake to ta ba haka abin yake ba falju'u wal hurum da yunwa da yaƙe-yaƙe wa dawa'inu da annoba aktaru fi zaman al aqyar al mutaqaddimin sun fi yawa a zamanin zaɓaɓɓun da suka wuce kamummu mu ai ba mu ga komai ba ranar da ake yaƙi ka ga sai na umar ya zare takobi abubakar ya har annabin rahama ma shi na ka ga ya zare takobi ana tafsawa eh to mu da muke faɗa yanzu ai faɗan yanzu faɗan matsorata ne faɗan yan daudi faɗan zage zage ala zubita aiwa ai ba jarabai yanzu ai ai babban jarumi shi ne wanda ya fuskanta Allah kawai amma jarumta ne ga zagin mutum kana sanje da shi yana jini ba ne ake jarumta jarumi zai zare takobi a gaba da gaba sannan yunwa sai ce da ne aka yunwa tun daga bayyana shehu radiyallahu ta'ala anhu sai wannan salatin da mai karanta a diwani kwanaki tun daga nan yunwa ta tsari ha kuma lantarki ya kama wani zai ga wani wannan wani irin karatu ne yadda ta ji da haka yi eh ba sabani
faqad qala al allamatu muhyiddin an-nawawi hakika malamin nan wanda yake tafkar dutse na ilimi imamun nawawi ya yi magana fil azkar a cikin kitabul azkar ilam yace ka sani an al balaya cewa bala'o'i qalilatun bin nisbati ila ma taqaddama kaɗan ne in ka danganta da abin da ya gabata a zamanin nan da suka wuce faqad kanat ad-dawa'in al mazkuratu hakika annoba shahararru waɗanda suka cika duniya sun kasance fil islam a cikin musulunci hamsin guda biyar ne ta'un ta'un yace yace rawi akwai wata annoba da ake kiranta annobar ya shaira yuhu aka yi ta zamanin annabta fil madayi a cikin manyan birane fil ahad nabawi sun zamanin annabi aka yi wannan annobar sanata sittin shekara ta shida bayan hijira in maɗawauna a mawansa sannan wata annoba da ake kira ta ta'un amawasu
bishan a garin sham aka yi ta zaman umaru ita ko an yi ta zamanin sayyidina umaru ma ta fi su samsin wa ishiruna alfa ma- alfan na ma- mata fiye abu ubaidata ibn jarahi wato a cikin wannan annobar mutum dubu ashirin da biyar suka mutu a cikin wannan annobar mutum dubu ashirin da biyar suka rasu a ciki abu ubai da sabbin jarrahi a cikin wannan annobar ya rasu wa amwasu wa amwasu qaryatu bayna ramlati wa baitul maqdis wato amawas wata alƙarya ce tsakanin sahara da baitul maqdis
wa wa summiya da'uni amwasu ana ce mata annobar amawasu لأن السبي يلقى الرجل domin karamin yaro zai ga babba فيقول له أموات sai dinga cewa amawasu amawasu amawasu ثم دعون الجاري
wato iyayensa duk sun mutu baki da bai da kowa wannan annoba duk ta kashe mai iyaye duk inda ya ga wani sai dinga kiran sai yana roƙo a taimake shi bai da kowa
ثم دعون الجاري sannan annobar jari في زمن ابن الزبير an yi ta cikin zamanin ibnu zubair مات فيه لأنس بن مالك wato anas dan malik رضي الله عنه مات لأنس مات- مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة وثمانون ابنا ابنا ya'yan sayyidina anas dan malik a cikin annobar tamanin da uku suka rasu yana da yaya da yawa ya'yansa tamanin da uku suka yi wafati a cikin annoba to kaga yana maganar bala'o'i wannan me ya ta yanzu ya'yan mutum tamanin da uku su rasu ai zai zari a shi wani mai guda ɗaya ya yi zai rasu ya haƙi to balle tamanin da uku aw talatatun wa sab'una ibnan a wata ruwa kuma aka ce ya'ya saba'in da uku ne suka rasu ومات به لعبد الرحمن بن أبي بكر wato shi ko Abdurrahman dan Abi Bakar da ƴaƴansa sun rasu arba'una ibnan yaya arba'in suka rasu a cikin annoba wa kana yamutu ahlud dar kulluhum sai mutanen gida duka su mutu a cikin annoba har da bulahiya bayan sallar isha'i da asbahi sai dai ka bi shiru kawai ana shiga sai ga kowa ya mutu a gida
sayyidina alayhim albab sai kai a kulle kofar kawai shi kenan kabarin su kenan nan ne makabartar ba za a fitar da kowa ba sai dai a zuba ƙasa to a ran haƙara ne shi ke nan nan ne makabartar gida dai kowa
zalika fi sanata arba'in wa sittin wannan an yi ta shekara ta sittin da hudu ne wasu miya da bayan zuwa wasu miya da'unin jari ana ambatar annobar da annobar jari kuma da'unin fata ya ci sannan annobar ƴan mata sanatu saba'a wa samanina ita kuma an yi ta shekara ta tamanin da bakwai bayan hijira ثم داعون وقع سنة إحدى وثلاثين ومئة sannan annobar da aka yi ta a shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira a shekara ta ɗari da talatin da ɗaya وكان يوتي في في سكة المريدين wato ana kirga a cikin ainihin da'irar muridai في كل يوم ألف جنازة ko a je jana'iza dubu a rana ɗaya a cikin annobar jana'iza dubu
مات أول يوم سبعون ألفا rana ɗaya mutum dubu saba'in suka mutu وفي الثاني rana ta biyu kuma ليف وسبعون ألفا fiye da mutum dubu saba'in suka sake mutuwa وفي الثالث a rana ta uku حمد الناس wanda ba su mutu waje sun su ba saboda ta wannan bala'i sai hurjiyar lar ya biyara nutsar da almajiransa ne su gane ba talauci ba ne bala'i a rashin imani da rashin sanin Allah shi ne bala'i amma zuciyarka ta fita da ma'arifar Allah ga ƙaunar annabi wani bala'i kake ciki
وكان بالكوفة داعون الفتيات sannan a kufa an yi annobar ƴan mata لأنه بدا بالعذارى dan annobar da ƴan mata ta fara ƙananan ƴan mata da ba su yi aure ba su suke ta mutuwa بالبصرة a busra وواسط ال- da wani gari da ake kira da sawasaka والشام da sham والكوفة da kufa ويقال له داعون الأشراج ana cewa annobar manya wannan annobar لما مات فيه domin abin da ya mutu a cikinsa من الأشراج na daga manyan mutane ولم يقع في الحرمين داعون amma a makka da madina annoba ba taɓa faruwa ba
فقط
haka abin yake ها، فقد انتهى shi ne shi yake to magana ta ƙare a nan من أذكار النووي daga kitabul azkari na imamun nawawi قال ya faɗi ومن ظن أن البلاء أن البلاء ينزل على العبد duk wanda yake zaton cewa bala'i yana sauka bisa bawa وهو جاهل a wannan jahili ne أعمى القلب ne makauniyar zuciya dan ka ga mutum ya gaggiyar riga yana tsani aljihunsa ba kuma yana da Allah taimaka min da abin da zan sa ni kana tunanin cewa wai bala'i ne ya same shi ko kuma bai da ilimi ko bai da wani abu bayan imaninsa ba za a tara dukiyarka duka da ilimanka duka da 'ya'yanka duka watakila danginku duka da za a auna sa ɗauki imaninsa zarra wallahi nauyin imaninsa sai ya ɗaga iyayenka duka ƙarfin nauyin imani sai da ka shine sai duk wanda ya ci bala'i wai dan wani abu irin wannan ya faru wai bala'i ne sai wai wannan jahili ne bai san abin da yake بل yace sai bar wannan maganan ba يبلى العبد على حسب دينه Allah yana jaraba bawa gwargwadon yadda ya sa addini in ka rika addini da da ƙarfi to sai bala'i mai ƙarfi ya zo saboda ka rike da ƙarfi in ka rika addini sakwa-sakwa sai bala'i ya zo sakwa-sakwa in ka rika addini da ƙarfi to sai shi ma bala'i sai ya zo da ƙarfi saboda mai addini ya fi bala'in ƙarfi sai addini sai ya kori bala'i
فقد قتل عثمان وعمر وعلي وابن الزبير وابن الزبير wani ne ta yi ran kai nan ba ba ga je ya je shi ya ce bala'i ya sauka ba sai wani ma hatsari yayi ba sai wani ma almajirin hatsari yayi sai wani ma sai wace Allah sarki sayyidina Umar kashe shi aka yi sayyidina Usman yanka shi aka yi sayyidina Ali shi ma kashe shi aka yi sayyidina Zubair bin al-Awwam shi ma kashe shi aka yi sannan ibnu jumayr shi ma kashe shi aka yi to wannan ai ba bala'i bane a shi wa ibn al-musayyib sannan ibnu musayyib shi ma kashe shi aka yi jalta ibnu musayyib jalban bisiyadi shi dukan shi aka dinga yi da bulala yanzu ina cikin shi wannan faila aka yi wannan ai sai ake kaskanci ya zama a ce wani shehi ne daga cikin shi wannan ba kama shi a dinga dukan shi har a kashe shi a ce in shahadu in wali ne ai ba wani bala'i ya sauka da sai aka tafi to wannan sahabi ne ba aka dinga dukan shi da bulala hatta in kala'at asabuhu waɗanda suka rike shi ana dukan sai da hannun shi ya tsufa saboda duka saboda ya rike gaskiya kawai ya rike Allah aka dinga dukan sai da aka tsinka mai hannu radiyallahu anhu sai ya ce Allah ya kara musu yadda
ala ka sani wala hada abu sa wannan فالذي أوتي نفسي abin da nake kaina wasiya da shi وأوتي به أهبالي nake wa masoyana su ba wasiya da shi هو الرضا لله تعالى ina so ku yadda da Allah ta'ala duk abin da Allah ya dora muku ku yadda saboda abin da Allah ya ba ku ba wani bala'i da zai zai cuce ku kun samu Allah kun samu manzo Allah kun samu shi ku gani kun same ni to wai ke da wannan wani al'awul kawai ya samu ya samu al'akir ba wani kuma ya samu al'awwal ya samu al'akir amma bai samu al-zahir ba wasu kuma sun samu al'awwal sun samu al'akir sun samu al-zahir amma bai samu al-batin ba amma ku kuka samu al-awwal al-akhir al-zahir al-batin to sai ne kuma amma da abin da ku samu yake dariya kawai za a haɗe a wani wuri inda za a gane waye babba wa shukru lahu sannan ku dinga yin godiya ga Allah ko da yaushe والصبر لمدار أقداره sannan ku yi haƙuri bisa magudanar ƙadarce-ƙadarcen Allah talauci kaskanci zagin wawaye dukkan ku damu da wannan.
Wata kula alaihi fil rizki Sannan ku dogara ga Allah a bisa arziki kar ku damu in mutum ya matsa dole sai ya kuɗi wallahi sai zuciya ta buga shi ya fata sai taɓa yi bara da ina a kama shi a nuna shi a tibi. Ina wallahi mai taɓa yi bara ƙina ga juna ba ƙin yi ta wani fata. Ya gani? shi ne shi ce kar ku yadda da wannan ku yi hakuri ku yadda da kaddara Allah faqad qala ta'ala hakika ta'ala ya faɗa fi samai rizqukum a cikin sama arzikin ku ta ruwan sama da ke sakko muku daga cikin ruwan sama da ke zubo arzikin ku ma tu'adun da abin da aka yi muku alƙawari da shi fa wa rabbis samai wal ard na rinko da ubangijin sama da ƙasa innahu lahaqqun cewa abin da muka yi muku alƙawari gaskiya ne مثل ما أنكم تنفقون تنفقون kamar misalin abin da kuke karanta a Qur'ani ne yanda kuka karanta din da muka yi muku alƙawari ba haka muke yadda muka faɗa haka zamu muku وقال تعالى ta'ala faɗa وما خلقت الجن والإنس ban halittu mutum da aljan ba إلا ليعبدون sai dan su bauta min وقال ابن أداء الله ibn ada'illahi al'adami ya faɗi في التنوين cikin kitabut tanwir كما قال تعالى lokacin da Allah ta'ala ya faɗi وما خلقت الجن والإنس ban halittu mutum da aljan ba إلا ليعبدون sai dan su bauta mini ألم سبحانه وتعالى alima ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani أن لهم بشريات ن- بشريات cewa mutane suna da bashariya mutunta shi yasa kullum in ka zance wannan wali ne ko wannan kaza ne ko dan shehu ne ko waye kar ka dauke shi kamar mala'ika in ba haka ba sai ka cuci kanka ka kasa amfana da shi duk dan adam akwai bashariya zai ji bacci zai yi aure zai ji yunwa zai yi fushi zai yi zafi zai yi duk abin da kasan ɗan adam na yi sai dai yana da isma yana da yana da a shi mahfuzi ne Allah ya kiyaye shi daga wasu abubuwa akwai abubuwa da yawa da in ya faru da shi shi tarar shi zai yi sai ko faduwa za ta so da karka ce a in an ce wani ne sai ka ga mutum kamar mala'ika sannan za ta yadda da shi. in ba haka ba har annabawa ba za ta yadda da su
ɗalibuhum
nan ba shari'a tana neman su bi muqtadiyatihim da ainihin hukuncin da aka halitte su da shi shine bacci sha'awa da sauran abubuwa irin na mutuntaka tasawwisa alaihim sirqu tawajjuhi za ta gurɓata musu gaskiyar fuskantar Allah wannan bashariya ta ila al-ubudiyyati zuwa ga bautar Allah fadamina lahum ar-rizqa to daga nan sai Allah ya lamunce musu arziki ay yatafarragu li khidmatihi domin su faɗaka su tara hankali don hidimarsa sai za ce ma kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kai la yajdilu bi talabihi dan kar su shagaltu da neman abinci ki ta wahala wurin neman arziki ya riga ya lamunce musu arziki abin da yake wa ma khalaqtul jinna ba halittu mutum ba wal insa ba halittu aljini da mutum ba illa liya'budun sai dan su bauta ne wanda ya gane wannan karatun abinci ba zai wahala da shi wanda bai gane da shi ne bai ga ai dole sai an yi kaza ba ta abinci dole sai da kaza in ba kaza ba abi sai ya tabi wannan hanyar da yake dole ne kuma a ƙarshe ya dawo ya ga ƙarya ne kamar yadda da ake wawo ta da hankalin ba in ba kai boko ba za ka ci abinci ba an sai ga yan boko ma ya ga mutum yana hamma sai ka taimaka mai da naira hamsin zama na da gani kawo dai an yi boko an yi digiri yana ta karanta jarida kuma yana ta hamma sai ko kana ta karanta alƙur'ani zai ga ta ya haɗe wallahi har yanzu ban karya ba ita to ga naira hamsin ka je a abin nan ba haka ake cewa in ba kai boko ba za ka ci abinci saboda haka arziki na Allah
an ibadati ta dan kar su shagaltu daga barin bautar Allah ta'ala faqala sai yace ma uridu minhum min rizq ba na neman arziki daga wurin halitta ta ay ma uridu minhum an yarzuqu anfusahum ba na bukatar su arzuta kansu وقد كفيتهم hakika ka baituhum na isar musu zalika wannan baki da zan ba su arziki bi hukmi kifayatin da kyakkyawar isarwa kuwa wa bi wujudi zamani da kuma sabuwar lamuni na wa ma uridu an yad'imun kuma ni ban halittu mutane don su ciyar da ni ba ni nake ciyar da su la ni domin cewa ni ana alqawiyyu samdu samadu alladhi yud'imu wa la yud'am mene mai ƙarfi abin nufi da bukatar bayi ne ciyarwa ba a ce da shi ba ni nake ba da ba ni ba ni
wani zalika a kama mu bi kauli ta'ala saboda haka Allah ya ƙara sa maganarsa da faɗinsa inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai arzuta mu abokin ƙarfi mai ƙarfafawa ai ma uridu minhum ai ba na nufi daga halittata an yarzuqu anfusahum arzuta kansu la'anni ana razzaqu lahum ba wanda ya sai ba kai tare ni ke ba da arziki za ka ga mutum ka taso a unguwan ku tun kana yaro yake tako ko yake noma ko yake abu amma har ka girma kai kuɗi kana hawa mota yana wannan sana'a ta sai samu komai ba to yadda ka ga haka komai na Allah yake akwai abin da Allah ya rubuta shi kenan ya rubuta shi arziki ba dabaraka bane zai baka in Allah ya riga ya rubuta ya rubuta kawai وما أريد أن يطعموني nan ba na nufin halitta da su bani abinci ko su ciyar da ni لأني domin cewa ni أنا ذو القوة ni ne ma abokin ƙarfi ومن له القوة في ذاته wanda ko yake da ƙarfi cikin zatinsa غني أن يدعم a ya wadata daga wani ya ba shi abinci ko ya ciyar da ni فتضمنت هذه الآية الجمال لله- للعبد للعباد saboda haka wannan aya ta tattaro lamuni ga bayi بوجود أرزاقهم da samun arzikin su قوله تعالى da faɗinsa ta'ala إن الله هو الرزاق Allah shine mai arzutawa فألزم المؤمنين ya lazumta wa muminai أن يوجدوه su kaɗaita shi azkaru su san Allah su ma'arifa kaɗaita Allah في رزقه cikin arzikinsa وأن لا يضيفوا شيئا منه kar su jingina komai daga wurinsa إلى خلقه wanda Allah ya kanta ce wane ne in bala'i zo kanta ce wane ne ba dan wane ba ni zan auri wanki Ah, ba dan wane ba aita na yi kuɗi ai wane ne ya hana Ah, ba dan wane ba aita ni babba ne a garin mu ai zagi na sai aka daina girmama ni a'a ba wane shi ba nan Eh, duk ba wannan shi ne zai ce kar su jingina komai wanda ni nake kasa jingina a halittar wala yudifu zalika ila asbarihim sannan kar su dingina zuwa ga wani dalili kar su ce ai abin da ya same kuɗi ka fi ka fi dalili ba wani dalili kawai na rubuta ma kai ne a rubuci ba wani dalili wala yasnaduhu ila asabihim kar kuma su danganta abu ta kokarin su ce ai na dage ne ai dole ne sai an dage in ba a dage ba ba za a samu ba eh gaskiya ne a dage ai kokari amma ba dage ba ta fice ba والمؤمن يا wannan karatun da yana da wahala fahimta dole sai wanda ya rufe wanda bai rufe ba ba zai gane ba eh zai ga kai ko ne kasa bin sani dabara ta ce kai da ba ko ne in ba a dabara ba ba ba ba ba hanya والمؤمن يحمد الله تعالى في مؤمن yana gode wa Allah ta'ala za wajada qut yawmi idan ya samu abin da zai ci yau min gairi ta'annuqin ba tare da wani wato lokewa ba وكان صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا كفن أكثر تعاله ما في وين ترى دين كيفا التمر والماء دبير ولد الله هذا سيد الوجود wanda aka yi duniya da lahira da shi aka yi arzikin da talaucin da shi kowa da kone da shi amma abincin da ya buci da yuro da ruwa sai kokara ta cin kaji wa idza lam yajid sabara idan ma bai samu da yuro da ruwa ba sai ya hakuri kawai وشد على بدنه الحجر wani lokaci bayan yiwa ta yiwa sai ɗauki dutse ya ɗora a cikin kutsa yana kuka yana ya rasulullah sai in zama zinari ta ba wannan na zaɓa ba da wannan na zaɓa da sai na mulkin da ya fi na Suleiman wa kana ahyanan la yajid min al-akal kai wani lokaci ma sai ba ta ga gidan ma ba abin da za a ci ayam la badanihi wanda zai cika cikin yabitu layalil mutasadiati manzo Allah yana kwana darare masu biyayya juna kawiyan suke ka ba komai wa ahlihi la yajiduna asha iyalansa ba samu abincin jaraba ba mu tsaya nan saboda haka wannan mun karanta ya jankar mutum ya ji an yi maganar bala'i ya dauka wayoyi irin wannan halayen su ake cewa bala'i a bala'i mutum ya rasa imani ya rasa san annabi ya rasa ma'arifa to wannan bala'i ne babba musamman wanda ya zamanin shi Ibrahim idan bai samu ma'arifar Allah ba to babu a tararre kamar shi saboda ka mutane su daji su daji a kokari su sai a cikin wannan lamari Allah ya taimake mu kuma yan uwa kar mu manta an yi wa shehu haihuwa kuma na ga yau kwana ranar alhamis ne zai zama suna saboda ka yan uwa kar a manta waɗanda ba samu zuwa ba zuwa gaya musu ranar alhamis za a yi suna a nan an yi wa shi haihuwa an samu a mace Allah raya ta biyan wa suna murna muna wa barka baki da alhamdulillah
alhamdulillah kamar yadda shi ya faɗa ga yanan malam suleiman da sharaɗin uwa za su zaga domin ranar suna za mu biwa ne a nan sosai a akarmakon lawo ga tambaya da wani ɗan uwa ya kawo yana cewa assalamu alaikum don Allah shehu menene hukuncin mutumin da zai zo wazifa zai zo zawiya yayin wazifa sannan sai ya tarar da da'ira ba ta gama cika ba kuma ya ki shiga cikin da'ira sai ya zauna daga baya ya jingina da bango har a gama wazifar menene hukuncin wannan sannan menene hukuncin wazifarsa
wazifarsa ta yi amma mara kunya ne akwai da yawa marasa kunya irin wannan sun nuna wato shi tijani zai yi magana ko ba sa karanta ne ko kuma ba su yarda da abin da ake faɗi a ce ma manzo Allah zai zo wuri ka zo kuma ka je ka wani har da ka koma gidi wani waje ya zo ya zauna sai ka ce bai san me ake a wurin ba ko da kan wanda ya wajiba haka wajibar sa kai amma mara kunya ne bai da kunya kuma mara kunya man ata al adaw ma al ahbab urja ila al bab duk wanda ya shigo cikin halaran masoya ne mummunan ladabi za a kore shi bakin kofa ko da garin koren mutum bakin kofa ma sai a kore shi daga wurin baki da rashin ladabi yana janyo ma mutum ya ta ɗarika don ɗarika baki ɗaya ta gini ne akan ladabi in ba ladabi babu ɗarika sauraka ladabi shi za ka ce gani shehunnan shehunne ma ake bin su ake musu ladabi sun kama a kai ga shi ibrahim kama a kai ga shehu yani kama a kai ga manzo Allah to in har mutum zai iya zuwa wurin wazifa ce san da su ake zaune ba to me kuma amfani
ai duk inda mutum ya kai da ɗagawa da taurin hanci in ya zo wurin wazifa ya kamata ya nasu manzo Allah ya zo shehu tijani ya zo shehu ibrahim ya zo amma in yadda ya ga dama wallahi ba mara kunya kamar wani ko ba wanda zai iya shirye da shi duk mutumin da zai zo wurin wazifa ya aikata yadda ya ga dama wallahi ba wanda zai iya shirye da shi saboda ka yan uwa mu kiyaye in mutum ya zo ya ga da'ira ba ta cika ba ya zo ya shigo da'ira yanzu manzo Allah yana kusa sai an taɓa yin wazifa da sauri ma manzo Allah ya ga shehu tijani to wai almajiran kamar za su sauri su banni su san ina tare da su ba a dinga gaggawa to in sun tashi daga nan ina za su me na sauri ina zaune ana ta sauri ana so a tashi a banni to kuma a ce ana da'ira kuma a ce mutu ya ja zauna a baya ga annabi kuma a kusa saboda haka wannan ba kyau a dinga zuwa ana cika da'ira to wannan yawwa da aka ga tashi wannan sunnan mace ta muridai wannan sunan mu ce ta muridai ba wai bukata ce ta fa aka ce a tashi a nemi abin da ake nema ba muna neman albarka saboda haka wanda yake nema ya bayar
Allah ya kara mu na lafiya Allah ya ba mu lafiya da ya ba mu zama lafiya Allah kuma ya kiyaye daga dukkan balawoyi na rikin imani da rikin yarda da Allah da rikin yarda da ikon Allah Allah kuma ya taimake mu da binsa da yarda da shi kuma Allah ya ishe mu kuma Allah ya isar mana Allah ya taimake mu baki daya Allah ya albarkace mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkatan sahibin wannan diwani mai albarka Allah ya albarkace mu baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu arziki Allah kuma ya ba mu zaman lafiya albarka Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yarinyar da aka haifa Allah ya albarkace ta Allah ya raya ta kyakkyawar rayuwa Allah ya mata albarka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar shi fi da shi Ibrahim ai nemo haka bai samu ba kuma Allah ya bashi ma Allah ya amfana mana sirri amma baki daya فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بالذات وبالصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وسعدنا للعمل الإحساني وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسن إلينا بالبيت جل أحسنه بالمتفق في يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمنا وفاد بالخير لنا وعمنا وفاد بالخير لنا وعمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين